قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da da mu wannan yini mai tarin albarka yinin juma'a wanda yau ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan jimadin al'ula watan biyar a cikin jeren gira watannin musulunci yau hijira na da shekara 1445 ɗaya ga watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya barkanmu da kasancewa a wannan masallaci na mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa mu mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci kuma daidai wannan lokaci kuma daidai gewayar mako irin wannan masu kallon mu kai tsaye da masu kallonmu ta kafafen yada bayanai na zamani idan dai ba a manta ba muna cikin sura mai namba ta sha biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta ita ce suratu yusuf alaihi salam a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 42 yau za mu tashi aya mai namba ta 43 a wannan sura insha Allah wannan kuma shine darasinmu na takwas a wannan sura mai albarka akramakallahu bismillah وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات نعم لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
أرم مسجد كسائي كان تام وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون أما كنت قباتا قرآن ينبا ملاباري يندا annabi yusuf alaihi salam ya kasance da shi da abokan zamansa guda biyu a gidan kurkuku wanda abin da ya faru ya faru ya musu wa'azi ya karantar da su tauhidi da kadaita Allah har suka yi mafarki kuma ya fassara musu mafarkin daga nan annabi yusuf alaihi salam daya daga ciki wanda ya tsira daga kisa zai fito sai yake cewa uzukurni inda rabbik idan ka je ka ce ina gaida mai martaba sarki ba an sahu shaidanu zikira rabbi ba labisa fi sijini bi tsafini wannan magana da yi sai Allah ta'ala bai ji daɗinta ba sai kaddar ɗan saƙon ya manta saƙon da yusuf alaihi salam ya bashi wannan saƙo da ya bashi na ya gaida sarki sai da ya jawo zaman shekara bakwai gidan kurkuku shine bir asinin da can sun shekara biyar kuma ya zo ya ƙara shekara bakwai shekarunsa goma sha biyu gidan kurku da haka ta faru shi ɗan aika ya zo ya manta kwata-kwata ya kama harkokinsa ya shiga cin al'amarinsa to da Allah ya so ya kawo dalilin fidda Yusuf alaihi salam daga kurkuku dama dukkan al'amari idan Allah ya so ya gudanar da shi zai kama yi sababi ne likulli shay'in sababa dukkan al'amari in Allah ya so ya gudana sai kama yi sabab wani abu ya zama dalili ko wani abu ya zama sila domin shi wannan abin da Allah yake so ya zartar da shi ya zartu to da Allah ya yi nufin kawo ƙarshen zaman Yusuf alaihi salam a gidan kurkuku sai shi wannan sarki ya mafarki da ya yi mafarki mafarkin kuma ya tsoratar da shi mafarkin yake so ya samu labari na fassarar mafarkin domin mafarki ne wanda bai saba yinsa ba a yau da gobe da yi mafarkin nan sai ya tattara kabinan nasa cewa ga abin da ya faru cikin dare ya yi mafarki iya so a bashi labarin wannan mafarki daga nan suka ce sai dai a nemo masana fassarar mafarki aka nemo bokaye da da matsafa da sauran masu kulumboto duka suka zo da ƙashi suka ce su ba san wannan mafarki ba kawai adgasu a halam ne kawai kamar irin daɗin bacci ne kawai ya kawo na mafarki amma ba shi da wani fassara to shi wannan bawan Allah da Yusuf alaihi salam ya bashi sako ya gaida sarki sai tuna a kwakwalwarsa cewa ai Yusuf ya fassara musu mafarki kuma ya tabbata ana ganewa domin shi ne ya gama abin zahiri ai tunda su biyu suka yi mafarkin duk da ma malamai suna ce ma mafarkin suka faɗa suka yi kawai amma da Yusuf alaihi salam ya fassara mafarkin ya tabbata ɗaya ya koma ya ci gaba da yi wa sarki hidima ɗaya kuma aka je aka yi shi to da ya tuna wannan sai ainihin ya sa zuciyarsa cewa zai faɗa ma wa sarki a ba shi dama zai kawo mai fasara mafarkin nan to mafarkin da sarki ya yi shi ne wakalar malik inni a rasa ba a bakaratin siman sarki ya ce an nuna masa a mafarki ya ga wa'ansu shanu a guda bakwai kosassu su ne siman an gane ko samin shine mutum wanda ya koshi ya tare kitse da samin kenan sammani ana gane ko larabci an ce samin to abinda ake nufi kenan to shanu guda bakwai siman wanda suka koshi sosai suka yi kiba ya kulhunna sab'un hijaf kuma abin mamaki ga wa'ansu shanu kuma su masu bakwai ramammu wanda sun bushe da yunwa sun kanjame sun zo suna cinye waɗannan ƙosassun shanu guda bakwai an gane ko macece zai kashe mai rake to abin ya biya sarki mamaki ya ga ga saniya ramammiya kwanjamammiya kuma ta zo tana cinye saniya ƙosassa ya gani a cikin mafarki kuma bayan nan ma wasa ba sun bulata da kudur sai ya ga zangarni guda bakwai a cike kwarra sun cika da ƙwaya zangarniyar ta cika tana ba da abin sha'awa wajen kallo kuma ya ga wa'ansu guda bakwai ukara ya bisat ya ga wa'ansu kuma a bushe su ma wanda ba wani abin alkhairi a cikinsu a saba'atu kabilu saba'a ke ga shanu guda bakwai masu ƙiba ga ramammu bakwai ga zangarniya bakwai masu kyau masu ƙwaya ga kuma bakwai wanda sun kekashe ba kome jikinsu da yawa na mafarki sai ce ya aihu almala almala su ne kabi da ɗan fada ke a fada yake cewa to ya ku ‘yan majalisar sarki abtuni fi ru'uya abinda imam hafsu ya karanta kiran bi ta haƙiƙil hamzate ya aihu almala'u abtuni fi ru'uya ya shi kuma imam wari sai kalbul hamza wawan ya aihu almala'u wabtuni fi ru'uya ya cewa ku ba ni fasarar wannan mafarki in kuntum lirruqya ta'burun har in kun kasance kun san fasarar mafarkin nan to sarki iya buƙatar a fassara masa mafarki ana fahimta ai ba mu babu shakka wannan mafarki za su a fassara shi mana har inda da fassara za a zo a ji me yake faruwa to me tafsiri yake cewa wanada farhu yusuf lokacin da farin cikin annabi yusuf ya kusa ya same shi na fita daga kurkuku ra'a malak misra al-akbar ru'ya ajiba shi wannan sarki na misra sai mafarki mafarki mai ban mamaki wa zalika annahu ra'a sab'a bakaratin simanin ya ga wa'ansu shanu kosassu guda bakwai kuma ya ga wa'ansu rabamu guda bakwai sun kai matuka wajen kwanjamewa fabtala'atil ijaf as-siman waɗancan kosassu waɗancan ramamu guda bakwai ke suka zo suke cinye waɗannan kosassu guda bakwai fadakalna fi butunihinna ke suke cinye su a cikin su gaba ɗaya walam yara minhunna shay'a sarki yace wannan ramamu suka cinye shan nan bakwai kosassu ba abin da suka bari sannan ya ga zangarnu guda bakwai a cike da kwaya suna banƙaye wajen kallo wajen gani kuma sai ya ga wa'ansu a kusa da su su ma zangarni gwada guda bakwai a buce a ƙeƙashe ba wani abin kirki a gari su fa jama'a sahara sai aka tara matsafa wal kahana da bokaye wal harra da yan hasashe wal mu'abdirin da masu fassara mafarki wa qassa alaihim ru'ya he sarki yace to ya kissanta musu ya ba su labarin cewa ga abin da ya gani a mafarki shine wa qassa alaihim ar-ru'ya sai ba su labari cewa ga abin da ya gani ƙala lahum sarki ya ce da su ya aiwal mala'u ya ku ‘yan fada ta abtuni fi ruƙuyaya ku ba ni fatawa game da wannan mafarki nawa in kuntum lin ruƙuya ta aburun har in akwai wanda ya san fassarar nan to mai martaba iya bukata a fassara masa mafarki ne suka ce ba قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ƙalu suka ce adgasu ahlam ai akhlaqu ahlam mushabbaha ai kamar cakuɗaɗɗeniyar bacci ne kawai bacci ne daɗi mai martaba ba wani abu wannan kawai daɗin bacci ne dama kun san sun ce mafarki ana yin sa ne dalilin abubuwa guda uku ko kuma mafarki baya wuce ɗaya daga da abubuwa guda uku ko kai mafarki a ru'uya saliha mafarki mai kyau wanda manzo Allah ce daga Allah yake idan ka ga mafarki mai kyau sai ka tayi kai addu'a ka ce Allah ta'ala wannan mafarki ka tabbatar da shi amma kai shiru da bakin ka kuma kar ka zo ka dinga faɗa ai wallahi na to kai wali ne ka waye sawa ba kai shiru kawai abin da ake bukata ke kai mafarki kai addu'a kai shiru in Allah ya so sai ga abin ya tabbata in kuma bai so ba sai abin ya tabbata mafarki na biyu kuma na shedan ar-ru'ya as-sayyi'a mutum ya ga mummunan abu a mafarki to manzon Allah shi ma ya bada yadda za a yi yace yayi tofi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku sai ya tofa a hagu da shi sannan kuma sai ya juya kwanciyarsa in a bangaren dama yake sai ya juya bangaren hagu idan a bangaren hagu yake sai ya juya bangaren dama shi ma ya shiru da bakinsa wannan shine mafarki daya a ru'ya saliha ɗaya kuma a ru'ya sayya an gane ku sai ɗayan kuma ka sa abu a ranka kamar saurayi da budurarsa ko yawa shi ne maganar ma kullum ita ce a sikirin sai ba nasa iya ta kallon waya kamar iya kallon alƙibla to kaga wannan dole mafarkin da mara duk abin da ka sa shi a ranka kake bibiyarsa to don kai mafarkinsa ba abin mamaki ba in kai wasa ma sai an ji abin iya fita ana jin maganar ka a bacci in kai wasa haka za ta faru saboda ka mafarki baya wuce wannan ɗayan uku ko a ru'uya saliha ko a ru'uya sayyi'a ko adgasu ahlam din shine adgasu ahlam wa ma nahanu bi tawil al ahlam bi alimi da riska ce mai martaba mu wannan babarkin mu san fasara sa fasara kaga wannan sun kyan kai ai da suka yi hasashen nasu da ƙarshe suka ce to mu fa wannan mafarkin har ka matsa sai an ji fasarar sa to mu wannan mafarkin bakin ilimin mu kenan kai adgasu ahlam ne ba mu san wani abu bayan wannan to daga nan me faru وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ألا أنبئكم بتأويله فأرسلون a wakalar lalzina jamin wancan wanda ya kubuta ya tsira daga cikin mazauna gidan kurkuku su guda biyun nan dama an cewa da kalama a wasu jirafa ta yani to ɗaya sai aka ce yusulabu ta akula tsayar min min ra'asi ɗaya kuma aka ce zai koma ya ci gaba da shayar da sarki abin sha an gane ko fa yasqi rabahu kamara wa amal akaru fa yusulabu fatakul tsairu min ra'asi to ɗayan an kashe shi an tsire shi wanda ya kubuta ya dawo ya ci gaba da shayar da sarki ruwa da abincinsa tsawon shekara bakwai bayan fitowarsa daga kurkuku to da aka yi wannan mafarkin wa ƙalar lazina jamin huma shi ne an na jamin huma ɗin wanda ya kubuta daga cikin waɗancan samari guda biyu wa huwa saƙi shi ne wanda yake shayar da sarki ruwa ko abin sha waddakara waddakari ne ya zukuru kenan wanga luga ta ƙul'ani izzakara ne sai aka shafe ɗigon zayi ya koma dalo waddakara daga izzakara domin ƙur'ani ya sha bambam hatta ka'idar ka ta larabci ma iya karya ta ya wuce kuma ya zauna lafiya waddakara ai ta zakkara sai ya tuna ba da umma ita umma a ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa na farko tana zuwa da umma ɗin kamar al- taron jama'a waltakun minkum ummatun ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
umma tana zuwa da taron jama'a waltakun minkum umma a samu wani tawaga daga cikin taron mutane ya da wani ilal khair wanda suna za su na kira zuwa ga aikata alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna sai Allah ya ce ulaika humul muflihun waɗannan sune masu samun babban rabo wanga umma jama'a kenan akwai wanda umma take zuwa da ko mutum shi kadai ɗaya tamgar da dubu kenan kamar yadda Allah ke cewa inna ibrahima kana umma إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين Allah ce annabi Ibrahim alaihi salam kana umma shi kadai gayya ne shine umma din shi kadai ne amma kace umma inna Ibrahim kana ummatan qanitan shi kadai tamkar da dubu ko me yin abu dan Allah shine qanit duk abin da zai dan Allah yake lillahi hanifa kuma ya karkace dukkan wani son zuciya ya tsaya tsakaninsa ga Allah ya tsaya ya fuskanci Allah dukkan al'amuransa walam yakun minal mushrikin baya ɗaya daga cikin masu shirka shi annabi Ibrahim alaihi salam umma a ma'anarta ta uku sai a wannan ma'anar waddakhara ba'da umma ai ba'da umma anan hinu minaz zaman sai ya tuna bayan wani lokaci kaga domin ƙur'ani ya sabunta ma ƙwaƙwalwarka wajen tara bukabulari na larabci to umma ga ta dai duk ɗaya ce a rubuce amma jumla sai ta bambanta wannan umma mai ake nufi wannan umma mai ake nufi wannan umma mai ake nufi a nan umma abin da ake nufi a hinu minas zaman waddakar ai ta zakara ba da hinu minas zaman shi wannan wanda ya kubuta daga kisa ya da ya ci gaba da aikinsa a fada sai ya tuna ba da umma bayan wani lokaci mai tsawo waddakar ba da ummatin ya ce ana una bi ukun bi tawili mai martaba ni zan zo muku da mai fassar mafarkin nan shi ne ana una bi ukun zan ba ku labari bi tawilihi ga wanda zai zo ya fassara wannan mafarki saboda aka fa'ar silo ne mai martaba aban dama a aiki ne ina nema aban dama da sahalewar ka yarda zan je na zoma da wanda zai fassara wannan mafarki kai tsaye a zuciyarsa ya tuno da annabi yusuf alaihi salam domin ya fassara mafarki ya gani ra'ayil aini a gabansa saboda ka sai ya ce a bashi dama zai je ya taho da mai fassara mafarki har in mai martaba ya bashi dama daga nan mai faru يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
yana zuwa ya sarki ya bashi dama ya tafi je ka an baka dama da ya je sai ke faɗa ma wai su yusuf alaihi salam shi wannan wanda ya ce uzukuri inda rabbik shine da ya zo sai yake cewa yusuf ka ba mu labarin wannan mafarki da sarki ya yi sarki ne ya mafarki amma ga yadda al'amarin yake sai ya ce yusuf a yi wa siddiq annabawa sun ji daɗin su ba yusuf a siddiq siga ce mubalaga a larabci ai kasiru siddiq ya kai yusuf mai yawan gaskiya domin ya gaskiyarsa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba yusuf a yi wa siddiq ya kai yusuf mai yawan gaskiya an gane ko fa innal malik ko fa inna al malik ra'a hadhihi ru'ya sarki ne yayi wani mafarki ya ga shanu guda bakwai kosassu kuma ya ga wa'ansu shanu guda bakwai ramamu suna cinye kosassu kuma ya ga zangarnu guda bakwai sun cika da kwaya suna da kyau wajen kallo sun ba da sakamakon da ake fata sannan kuma gefensu ga wa'an zangarnu guda bakwai wanda ba komai a jikinsu e kasassu sun bushe wannan shine mafarkin da ya sarki yayi saboda ka muna so ka ba mu fatawa game da wannan mafarkin la'alli arji'u ila nas domin ni in koma zuwa ga mutanen misira musamman yan fari da suke zaune da sarki na koma gare su domin ko sa san me wannan mafarki kusa shine la'alli arji'u ila nas la'allahum ya'lamun ay ya'lamuna ta'wilir ru'ya domin su san mai sarki wa barki ko kuma ya alamuna manzilatuka fil ilm domin su san matsayinka a ilimi domin kai mai ilimin gaske ne ka ba mu labari ka faɗa min naje na faɗa musu domin a gane kai kana da wata baiwa da Allah ya mata ilimi Allahum Yusuf mu'abbiran wa mu'allima annabi Yusuf alaihi salam zai fassara mafarkin nan kuma iya mai yakinin ilimi da marshi annabi dama wahayi Allah yake masa nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu duk abinda annabi zai wahayi ne duk abinda annabi zai wahayi ne daga Allah subhanahu wataala to kai sai Yusuf alaihi salam zai fassara wannan mafarki yace ammal bakaratu siman amma wannan shanu guda bakwai kosassu masu kiba wasu bulatul kutu da zangarni guda bakwai ko dake zangarnin ma wannan wasu ba sun zargaru ba ko dake tashin birni ne yayi amma mu dake mazauna a ƙauye yayi mun sani duk wanda yayi noma musamman noman gero da dawa iya san zangar ne ko e shuka ta ta fito ta fidda kai a sama wannan kan da zai fidda kwaya a yanke shi a cashe a fidda kai kan a dau kwayan to shine zangar ne fasar ta fito ko yawa da ana zangar ne wani ma bai san abin da ake a yi ne gaskiyar magana ke yawa wannan shine ya ce wannan zangarru guda bakwai wanda suka ba da kwaya sosai jikinsu wanda sun ba da sakamakon da ake nema da kuma shanu guda bakwai ƙosassu sai yake cewa a fasab sinin mukasa ko fasaba'u sinin mukasib bisol da shanu guda bakwai ƙosassu da zangarnu guda bakwai sun cika da ƙwayar da aka shuka to ya ce shekaru ne guda bakwai wanda za a samu amfanin gona mai yawa a cikinsu damuna za ta yi kyau tsawon shekara guda bakwai an fahimta amma wal bakaratul ujab wannan shanu guda bakwai ke kasassu ramammu wasu bulatul ya bisa da kuma zangarru guda bakwai su wanda ba komai jikin sun bushe ya ce fassanawatul mujdiba shekaru ne na fari da yunwa shekarun musiba da tashin hankali da tsadar abinci kamar dai wannan yanayi da ake ci ko yawa dan an ci mai numfashi dai bai taba ganin irin wannan shekarar ba haka da ta wasu gaba da haka dai ko yawa su ne saba'un hijab shekaru almujdiba masu wahala wanda kowa iya ya rufe gumi daga goshinsa masu kudin kuka balantana talakawa masu mulkin kuka balantana mabiyan kowa kuma irin wannan Allah iyayi ne domin ya yi wa'azi da su ba wai abin ba ne agun Allah ya ƙare ba haka ba ma inda kuma yan faɗo ma inda Allah ba duk abin da ke ga Allah ba ya ƙare ba kuma Allah ya ce ya halicci duk abin da ke ban ƙasan nan don mu ya halicce shi Allah ba abin da zai da shi ya yi haka ne domin ya mana wa'azi domin ƙur'ani yana cewa awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli am أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah ya ce awala ya rauna shin ba sa gani annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn cewa duk shekara Allah iya jarraba sau ɗaya ko sau biyu ku duba da yan shekarun nan da ga sunan sai ka kirga su ma an yi an yi ga Boko Haram har yanzu bata gama wucewa ba aka zo bata gama wucewa ba sai aka yi corona aka zo maganar eh, yan bindigar daji aka zo kidnappers duk ya gashi kowace kuma jarrabawa ce eh ba ji ba kashi da kashi da policy kwarai da gaske da zo an yi kai da ni za a baka naira dubu biyu kana ta magiya don Allah a taimake ka ka zama almajiri da kuɗinka da komai amma ka zama almajiri kana ba shi ma wannan musiba ce ai musiba ce abubuwa ga sunan daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan yi fitar nuna fi kulle amin maratan au maratai sai Allah ce sun mala ya tubuna shine wa'azin duk wata musiba in ta shigo ta dame ku to abinda Allah yake so a tuba zunubi yake yi saban Allah ake ana yi wa Allah ba daidai ba to iya so wannan jarrabawa ta sa ku tuba ne sannan kuma ku azanta idan ba ku tuba ba ba ku azanta ba to Allah ba zai ɗauke muku wannan jarrabawar ba in ma ya ɗauke to sai ya kawo wata a madadinta a dinga tafiya cikin jarrabawar ta ci haka to shi ne sun mala ya tubo na lahum ya zakaru to yusuf alaihi salam sai ya fassara wa ɗan aika cewa mafarkin sarki ga fassara sana akwai shekara bakwai za a yi cikin damuna da da da yanayi mai kyau sannan kuma akwai shekaru bakwai za a yi cikin fari da tsanani da wahala da yunwa da karancin abinci wannan shine fasarar da wannan shine fasarar mafarkin sarki kawai saboda haka ikibaran an Yusuf alaihi salam sai yake cewa daga nan to abinda za ku yi bayan ya faɗi fassara kuma ga shawara zai bayar sai ce tazru'una shine قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا Hmm.
فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون
kai daga jin tsarin kasan ilimi ne ke aiki ya fassara mafarkin sai ce kuma ga shawara idan kun bi wannan shawarar to abin zai zo amma zai zo da sauki mun ba da ma mun samu wannan shawarar ko to amma ina ba mu da wannan gata sai dai musiba an ta zo da cinye wanda za ta cinye wanda zai kai da kyar kai da kyar duk wannan abin da na zayyana ga sunan ɗaya ɗaya har wajen guda biyar kowace ta tafi da mutane da yawa kowace ta cinye mutane da yawa ta tafi da su amma sai yusuf yake ce to a shawarce ku je ku faɗa wa mai martaba tazru'una sab'a sinina da'aban ku je ku yi shuka ku zama manoma na gaske tsawon shekara bakwai din nan tunda Allah ya alƙawarin zai ba ku damuna mai albarka to ku je kar ku sa kasara duk ku koma gona kamar yadda babu Buhari ce ko back to farm ya wai cewa koma gona to haka shawara ce ta Annabi Yusuf alaihi salam ce ku koma gona tsawon shekara bakwai kuje ku yi ta noma shi ne saba'a sinin da'aban adda'abu shi ne al'ada kuje a al'adance ku yi ta noma ko kuma wakila bi jiddin waje jihad shi ne da'ab kuje ku dage ku matsa wanda ma ba shi da gona ya nema tsawon shekara bakwai na ku fita ƙauyuka ku nemi gonaki ku yi ta noma shi ne saba'a sinin da'ab fama hasattu idan kun yi noma duk abin da kuka samu kuka girbe shi kun sare amfanin gonar kaka ta yi to sai ce fazaruhu fi sumbuli ku bar shi a jikin kwansan sakar ku canje shi kaga shi ma wannan wani koyar da economics zai ko ku bar shi a kwansan sakar ku shahe shi in gero ne haka in dawa ce in wake ne in gyada ce in alkama ce kar ku shahe ta ku bar ta a kwansanta yine fazaruhu fi sumbuli ai amarahum bi tarkil hinda fi sumbuliha sai ce in alkama ko roma ko shinkafa ku batta karku cashe ta ku batta haka litakuna abaka ala zaman sai ya ce hakan zai fi daɗewa ya ɗau lokaci bai lalace ba kuma ƙwari ba zai shige shi ba an gane ko wala tufsid ko ba zai ɓaci ba sai ɗan kaɗan illa kalilan mai mata kulo sai ɗan abin da za ku ci to sai ku ɗauka ku je ku bubbuga ku zo ku ci amma in ba ci za ku yi ku bari a cikin sosuwarsa ku bar shi a cikin kwansansa an gane ko kini illa kalilan mai mata kulo kalilan lil akli sai kaɗan wanda za ku ci amma rahun bi hibzil aksar sai ce amma mafi yawan ku ɓoye ku aji wal akulu bi qadri haja sannan kuma ku dinga ci gwargwadon bukata kar ku yi almubazzaranci akwai lokacin da za a nemi abincin yayi wahala ku tattala shi kar ku yi almubazzaranci da shi shawarar da Yusuf alaihi salam ya bayar daga nan me yake kuma sun mayati ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sun ci kaɗan dawo baya kaɗan ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون Yusuf alaihi salam ya ce sun maye ati min ba'adi zali ai bayan shekarun nan guda bakwai wanda za a samu damuna mai albarka bayan bakwai din ta wuce to ya ati min ba'adi zalika sab'un shidad shekarun ɗanɗana kuda za su zo kuma su ma guda bakwai a jere sun maye ati min ba'adi zalika sab'un shidad sun miya sinin almujdiba shidadan su wannan shekaru na wahala da shiga cikin takura an kiraye su da shidad li shiddatiha ala nas domin akwai takura mutane sun ga cikin kuncin rayuwa to ku sani cewa waɗannan bakwai maza su zo. yanda waɗancan ramammun shanu suka cinye kosassun nan to haka shekarun nan guda bakwai na yin wasa su cin abin da kuka tara duk abin da kuka taskance kuka ɓoye to wallahi sun cinye shi a haka ne yanzu wannan shekarun guda biyu mai ba su cinye ba sun cinye shanu sun cinye filaye dama karamin jari ba ta shi ake bada ba ko ba har har mutanen ma sun cinye yan shekara uku nan mujidi ba din nan wallahi in kana jin abin da ta suka halaka za ka yi mamaki akwai mai jarin miliyoyi amma ya zama almajiri yanzu wallahi ba hida abin da ci kin cinye shi akwai mutumin da yake noma sama da buhu dubu amma yanzu buhu goma ya fi karfin shi dama shekarun bala'i cinye tarren abu suke kuma baka isa ka tsare abin ba domin haka Allah ya so yi duk tsarinka duk economics ɗinka duk wani determination naka wallahi ba za ka tsira ba abin da zai kubutar da kai tauhidi da gawa kawai da taimakon al'umma amma duk wata dibara ka wallahi ta kare yace to wannan shekaru guda bakwai in sun zo ya kullama qaddamtu lahunna duk abin da kuka tara a shekara bakwai ɗin can to za su cinye su ne illa kalilan mimma tuhsinun sai dan kadan daga cikin abin da kuka koyi lil batn dan ya zama irin da za ku shuka wata shekara duk abin da kuka samu na damuna mai albarkan nan to wallahi shekarun yunwa suka zo sun cinye su sai sun tafi da su gaba daya sai kadan za ta rage abin da za ku samu irin shuka wata shekara aka yusuf alaihi salam ya ba su labari daga nan fa yace ko me
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sannan bayan bakwai ta musifa ta wuce sun mai ati min ba'di zari sannan bayan wannan am wata shekara za ta zo fihi ghasun nas daga alghais ne za a samu ruwa mamako ruwa zai sauka wa mutane duk inda Allah ya magana ruwa zai sauka daga sama to albarka ce duk ruwan sama da albarka yake sauka tunda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun وفي السماء رزقكم وما توعدون Allah ya ce arzikinku daga sama yake sauka wa ma tu'aduna min rizqi da abin da muka muka alƙawari na rahama da jin kai to yima daga sama yake saukowa saboda ka in Allah ya magana ruwa zai sauka daga sama to alkhairi ne da albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد Allah ya ce wa nazalla minas sama'i ma'an mubaraka baka saukar da ruwa mai albarka daga sama wa nazalla minas sama'i ma'an mubarakan ko fa ambatana bihi jannatin sai aka tsarar da gonaki da lambu suka fito suka yi ban sha'awa sanadiyar zubar wannan ruwan sai ya ce wa habbal hasi da kuma kwaya da za a shuka har ta kai lokacin da za a girbe ta duk ruwa ne ke haifar da wannan arziki sannan ya ce wa nakhala basiqat lahaƙal unnadid da kuma dibinai ba su kaɗai ɗauyilan dibinai masu tsayi wanda suke cike da dodo-dodo na ‘ya'ya ina ɗal'un nadid sai ce rizkan lil ibad رزقا للعباد Mm.
وأحيينا به بلدة ميتا نعم.
كذلك الخروج sai ana ce rizkan lil ibad Allah ya yi wannan domin yawa bayansa a rizki a da gaskiyar babu buhari da ya ce a koma gona ko rizkan lil ibad kun ga Allah iya ce arzikin daga sama yake sauka a noma ake samunsa rizqan lil ibad wa ahyayna bihi ballatan maita da wannan ruwa da yake sauka Allah ce zai zai raya mata kasa da ta mutu ta bushe ballatan maita kasa ta bushe ba komai na tsiro akan ta mai kyau to idan ruwa ya sauka sai ta zama to koriya ta rayu ta bada abin sha'awa to sai Allah zai wani wa'azi daga ƙarshe sai ce kazalikal kuruj haka nan za ku fito daga kaburburanku idan kiyama ta yi yadda za ka je gona ka tsara ka shuka ka binne ta fito kana gani gaban gidanka ka noma ka zuba taki har ta je kare ka sare to haka Allah zai fidda mu a kiyama a cikin kaburburan mu idan lokacin kiyama ta tsaya inni kadhalikal khuruj an fahimta sannan Yusuf alaihi salam yake cewa "Uy, sannan shekaru za su zo wata shekara za ta zo amun fihi ghatun nas shekara mai albarka Allah zai sauko da ruwa daga sama min alghaisi ne za a samu mamakon ruwa daga gajimare ya sauka Allah ya kawo albarka ruwa wa fihi ya'sirun a wannan shekara kuma domin albarkata ruwa zai zo daga sama yini almatar ya'sirun ma'anahu ya'sirun al'inab kamra za ku dinga tatsar inabi kuna mai da higiya wa zaituna zaitan zaitun kuma ya kuma mai was- was- wasimam duhunan shi ma riɗi a mai dibara a tace shi ko a matse shi ya zama mai shi ma wa arada bihi kasra an-ni'am wal khair abinda ake nufi wannan shekara dai za ta zo a cike da ni'ima da alkhair wa qala abu ubaida abu ubaida yake cewa ya asirun an yanjuna min al-kurub wal jadab shekara da za ta zo bayan shekaru bakwai na fari da wahala to za ta zama to shekara ce da Allah ya yi nufin tseratar da ku daga wahala da bakin ciki an fahimta da dukkan irin abin da kuka samu ɓacin rai gare shi a wancan shekaru na bala'i da suka zo fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra saboda ka bayan Allah kar ku damu ana shan wahala ko amma me rai zai bada labari za ta wuce wannan alkawari ne daga Allah ba wani abu da zai zo ya tabbata ilaƙiya mai sa wallahi babu shi duk abin da ka gani to wata rana sai ya zama labari kuma nan gaba wani abin za a sa a gaba a fada ga dattawa wanda suka yi shekara 60 zuwa 70 ai sun ba mu labarin lokacin da ake wadata a ƙasan nan wani shugaban ƙasa har albashi biyu yake bayarwa a wata an ce akwai lokacin ma da aka yi odoji ne ko bonanza ake cewa odoji ko wanda haka kawai za a ce ma'aikata ya goma ga wata ga albashi ishirin ga wata ga wani albashi ya zo kuma ba obadirar ba ne ba bashi ba ne kawai ba ku za a yi ƙasar ce da kuɗi a lokacin hatta nan lokacin shagari lokacin shagari mulkin siyasa ats haka an ce in madara irin wannan fik ta gwangwani sai ka duba gan ta yi daɗin ta ya wuce ba za a sha bai a ji ba amma yanzu tabbi expire ma ake nema ka cika koshi biredi za a je gidan biredi in ya bushe wallahi ba za a ci ba filawa da shinkafa in ta yi wani abu wallahi ka za a je zazzaga da ita a jefar a jeji duk an yi wannan rayuwar a lokaci in ka ce za a irin wannan rayuwar ta yi wa ba za a yadda ba domin gaibu ne daga Allah yanda masu shekaru suka ga wancan din kuma Allah ya nuna musu wannan din to nan gaba sai Allah ya nuna wani abu ba wannan ba saboda ka a ci gaba da haƙuri da to- tawakkali ga Allah da taimako da abin da Allah ya baka duk ƙanƙantarsa kana taimakon bayin Allah to wannan shine abin da zai hayar da kai gaci a amma ka ci gaba da yaƙini a zuciyarka ba abin da zai dawama yanzu kullum ba inflation ake samu ba farashi ya tashi ya tashi kullum ba labarin daɗi ba labarin sauƙi to in Allah ya kawo sauƙin da gari ya kawo sanadi sanadi kawai zai kawo in ya kawo sanadin shi kenan kuma shi ya san ta inda zai kawo sanadin mu ba ku sani ba mu ba mu sani ba gaibu ne ɗan abu kaɗan in Allah ya so ya juya tsarin sai ya kawo shi kenan kuma abin sai ya juya kowa ya dinga mamaki ai kamar ba je ba kamar ba je ba saboda in jarrabawa ta zo irin wannan abin da ake so kai ka rike imanin ka kawai ka rike ka haƙura karka ci haram ka haƙura ƙwara ka zauna da yunwa da talauci akan ka jefa kanka cikin cin haram jarrabawa ce za ta wuce kuma ka dinga taimakon wanda ba shi da shi har in Allah ya hore ba shi ma jarrabawa ce to in ka rike wannan wallahi duk lokacin da abin zai wuce da alkhairi zai wuce ma amma in ka ce zaka bude baki ka ci haram ka ci banka banka ka ci waye to za ta wuce da kai ka mutu kuma ka samu musiba lahira ita wahala ba ta dorewa in ma ta dore bakinta ka mutu ne a duniya kawai in ka mutu ai magana ta gari ai to a maimakon kai ka barar da rayuwar lahira ta har abada da ba ta da ƙarshe akan wannan rayuwa temporary kar kai wannan wasa ka haƙura ka dinga nema kana neman albarkar Allah har Allah ya ka ikonsa to shine yake cewa wa fihi ya'thirun da ƙarshe Allah ta'ala zai muku mamakon albarka da alkhairi bayan wancan kunci ya wuce daga nan mai faru
وقال الملك ائتوني به Mm.
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة Mm.
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم
dan aika ya dawo da fassara da kuma shawarwari yazo ya samu mai martaba ya ce to kamar yadda nace ana unabbiukum bi tawili fa arsilun to na so da abin da mafarkin kai kosa mai martaba an fassara mafarki ga abin da zai faru wannan shanaye guda bakwai kosassu to a, kinaya ce ko wani adilla ce za a samu damuna shekara bakwai mai albarka sannan kanjammun waɗancan shanu masu cinye wannan ƙusassu to adilla ce cewa za a samu shekara bakwai ta wahala da fari saboda haka har ya ba da shawara wannan shekara bakwai da za a yi ta damuna mai albarka a yi ta noma kuma in an samu amfanin kada a cashe shi gaba ɗaya a bari a cikin kwansansa in za a yi buƙatar ci a ɗauko a casa a ci amma mafi yawa a bar shi a kwansan shi haka ya ba da labari sai ne ce bayan wannan sun wuce duka akwai shekara kuma da Allah zai kawo alkai da albarka da sarki ya ji haka sai san wannan fasara ba ta jahilci ba ce ko ba gaskiya ba ne fasara ce wanda take cike da ilimi kuma da wahayi da kuma haske na annabta sarki bai yi wata wata ba sai ya ce a zo mun da shi shine wa qala lil malik utuni bi sarki ya ce ku je ku zo mun da shi ku ce ina kiransa ana fahimta falamma ja'ahu ar-rasul lokacin da ɗan aika ya je wanda ya zo ya tambayi fassarar mafarki aka faɗa masa shi aka tura aka ce ya je ya ce sarki yana kiransa ya zo ana fahimta da ya je sai ya ce ajib almalik ka amsa kiran mai mulki mai sarauta yana kiranka domin shi annabi ba irin kowa ba ne ba irin gama garin mutane ba ne shekarsa goma sha biyu a kurkuku ba kuma sarki ya ce ya zo kamar shugaban ƙasa ne ya ce ya zo an tura ya fito ana kiransa a fada a ba an ya kuruja ma'ar rasul sai ce wallahi ba zan fita ba ana ganewa a lokacin wani karatu yake so ya bayar wani ilimi yake so ya sake bayarwa sai ce ka je ka cewa sarki gaskiya ba zan fito ba ya yi haka ne hatta ta zahara bara'atahu dama aikun san da tuhuma ya kai kansa kurkukun gujewa tarkon da mata suke masa ne da irin bala'in da suke nema su jefa shi a ciki sai ya ce rabbi sijin a habbu ilayya ya ubangiji zaman kurkuku hina zaɓa wa kaina Allah kai kawo sanar da zan kai zan je inda zauna a kurkuku to ha- ya tafi ya bar mata kowace ta tana da burin ta samu yusuf kusa da ita da biya mata bukatarta abin ya tsallake matar sarkin a'a ya bazu mata mutanen gari duka to sai ya gujewa wannan shari da wannan bala'in da suke nema su jefa ya tafi hukuku to da aka je aka ce ya fito shekara goma sha biyu ba sai ƙoƙarin ya zauna domin kuɓutarsa da bara'arsa da wankewarsa ya ƙara bayyana wa duniya ƙalilin rasul sai ya ce wa wannan ɗan aikin irje ila rabbi ka koma zuwa ga shugabanka sarkin garin ka koma zuwa gare shi fas'alhu ka tambaye shi in ka je ka ce ni na ce a tambaye shi amma balin niswa an niswa jam'i ne na an nisa mai mai labarin wannan matan da an niswa da an nisa duk ɗaya ne jam'i ne lamu faru da lahu ku je ku tambaye shi ya labarin wannan matan allati qata'ana aydiyahunna wanda gani na da suka yi kawai yasa suke yanki hannayensu din nan ya labarin su yake in suna nan akan bakansu wallahi ba zan fito ba kwara na zauna har Allah ya ikonsa ina cikin wannan kurku a tambaye mai martaba ya labarin wannan matan da aka gayyato su gidansa aka ce na fito gani na kadai yasa suka dinga girdibi hannayensu saboda ka iya so ya ji me labarin su walam yusri bi zikri imratil aziz adban watirab sai malam imam al-bagawi yace ai kes din da matar sarki aka fara shi ita ta neme shi lokaci bayan lokaci har ma wa ghallaqat al-abwab wa qalat haytalak duk ta sahi a kwana tace to tana jiran sa Allah ya kama mafita ya fita ka san abin da zai fara tambaya ita zai tambaya amma bai tambaye ta ba saboda me ya wuce domin ya ce sarki ya ce masa yusuf a arir an haza kuma ya kau da kan ta nan za ku duba halin annabawa na dattauku ai matar sarkin ya kamata ya tambaya ya labarinta ya matsayinta game da ni ta sauka ko bata sauka ba amma domin ya ce ai maganar ta wuce domin girmama ta an gane ko domin mutunta ta bai ma kawo maganar ta a lokacin ba kuna fahimta? bai kawo maganar wannan matar ba domin girmamawa daga ita da kuma ladabi domin ai uwa ce a gare shi ai abu ya faru ya faru eh ya wuce ya wuce shikenan ko da shaida ba zai faɗa ba wannan kuma koya ma magana aiki kar wani abu ya haɗa ku da abokinka ko da matarka kace wallahi na haƙura kuma ka zo majalisi kana faɗa ai baka haƙuran ba kenan wannan ba datta ko bane duk abin da kace ya wuce eh ya wuce an zauna an zauna ya wuce to ya wuce din ya wuce ya wuce kawai kaga da yace ya wuce sarki ya neme shi alfarma ya yabe wa matarsa yace wallahi magana ta wuce yasa anan ma ko an batan da bai ba kuma ta inda za ku kula yan uwansa ga su can sun jefa shi a rijiya sun yi sanadiyar kisansa sun yi kaza sun yi kaza shi ma da karshe sai yace na yafe muku kai la takriba alaikum al zargi ma da a yau da ni da ku ba zargi ma babu zargi ku je ma Allah ya muku gafara shi ma an ce har Yusuf ya mutu bai tabata da wannan maganar ba domin ya ce ya wuce ya wuce wannan darasin da ya kamata mu koyi a rayuwar mu wani sai amai abi shekara goma amma ba zai manta shi ba kaga wani wallahi ba dan na ce na bari ba wallahi ba dan ba dan an fan hakuri ba wai ko faɗa yake yi ba ba dan an ban ba dan ya turo min wani ya ban hakuri ba an danne ni ba to ai baka hakuran ba kenan tunda hadisi ya ce as-sabru inda sadamatul ula shi hakuri ana so karan farko ka hakura ka hakura ko shikenan magana ta wuce to wannan shine darasin da Yusuf zai koya mana ana bai ambaci wannan matar ba bai ma kawo magana ta ba sai ce ma balin niswatil lati qata'ina adiyahuna wannan matan da aka gayyato su suka yayyanki hannun sanadiyya na ya labarin su yake me matsayinsu an gane ko inna rabbi bi khairihi na alim a lokacin manzon Allah ya wani hadisi qala alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula bistu fi sijin dole ma labisa yusuf da dai a ce ni ne na zauna tsawon shekarun da yusuf ya zauna cikin kurkuku la'ajabta da'i da lokacin da mai kiran ya zo da amsa zan yi da fito wanda kuma tawazi'u ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawazi'u ne irin nasa iya nuna kan cewa haƙurin da yusuf ya yi in shi ne ba zai haƙura haka ba ya shekara sha biyu an ce fito ya ce a'a koma a tambayi sarki maza Allah ce wallahi da shi ne da la'ajabtu da'i da ya amsa mai kiran ya fito ya taho kawai inna rabbi bi kaidihin na alim ubangiji ya san iya da ilimi ga abin da suka boye kaidin su makircin su game da yusuf to babu shakka Allah ta'ala shi ne mafi sani game da wannan daga nan me faru قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه Hmm.
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء na'am قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه Hmm.
وإنه لمن الصادقين shi ma da ke sarki mai ilimi ne da aka da yusuf ya ce ma balin niswa allati ka ba'an ai da yahunna daga nan sarki sai ya ce a taro matan duka su zo duk wata mace mai rai da lafiya ta zo sarki iya neman ta da ya zo da suka zo suka taru sai sarki ya ce da su amma khatubukunna me labarin ku ne me matsayinku game da yusuf alaihi salam abin da ya faru lokacin iya nan shekara goma sha biyu baya a yanzu mai tsalakar ku da shi mai matsayin mai a zuciyar ku game da yusuf alaihissalam izrawa tuna yusuf a nafsi lokacin da kuka nemi yusuf game da kansa ya je ya biya muku bukatar ku menene labarin ku game da shi a lokacin kun ga alamar ya so ya aikata ko kun ga alamar shi ya neme ku sarki yake wa ma- mata wannan tambayar kulna sai mata suka ce hashe lillah ai ma'azallah ma alimna alaihi min su kun ga darasi ya fito kenan suka ce a'udhu billah mai martaba ba abun da muka sani game da Yusuf na wani mummunan abu wallahi ba mu san wani mummunan abu ba. dama suka ce a al-iqraru aula min ash ita furci a gun wanda ake neman a hukunta shi to ya fi akan a kafa mai shaidu dubu akan magana da zai faɗa da bakinsa an fahimta gaskiyar annabi yusuf da ba shi ya neme su ba da shi mutumin kirki ne duk abin da suke jingina masa ya barranta to da za a ce za a kai shaidu shaidu dubu su shaida yusuf mutumin kirki ne to a shari'a bai kai wannan furucin da matan suka yi ba da suka ce ma alimna alihimin su wallahi ba mu san wani mummunan abu game da Yusuf ba mu sani ba duk abin da ya faru mu ne wallahi ba ruwansa an gane ko to ya ji bangaren su sai aka je ko matarsa ke yaya qalat imra'atul azim ita matar sarki first lady ko sai ta ce al'ana hashasal hauku hashasal hauku shine zahara wa bayyan a yau dai bar gaskiya ta bayyana a yau dai duk abin da ake ɓoye-ɓoye ma to ɓoyo ya ƙare sai ta ce ana rawar tuhu a nafsi ni ce na neme shi ba yi neme ni ba la haura wala quwwata illa billah duk wannan suna nuna bara'atu su alaihi salam ana rawatu ni ne ni ce in jita na nemi yusuf din ba shi ne ba shi ne mene ba ni ce na mai hila na mai dibara na mai kaza na mai kaza na neme shi ya biya min bukata ta ba shi bane ta sake cewa wai innahu kaga mu'akkidatul kalam kenan Wa- kaga ga wawul qasam ga nunul mushaddada nunul tawkid wa innahu wallahi yanda al'amarin yake la hima lamul qasam ne wallahi yusuf wallahi bai gaskiya ne ko wallahi tallahi a ƙara ma billahi allazi la ilaha illa huwa amma ba kwarar kwatsa a ciki laminar sadiki yusuf iya ciki masu gaskiya ta faɗi wannan da bakinta daga nan mai faru
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب Mm.
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Allah ya ce zalika zalika ne ismul ishara ne annabi yusuf ya ce shi dan aikan ya koma ya tambaye sarki ma balin niswatul lati ga bana yadi shine zalika din abin da ya sa na yi wannan in ji yusuf alaihi salam liya alama domin shi wannan sarki mai gidana da ya siyo ni a matsayin bawa ya yanta ni domin ya san anni lam akunhu bil ghaib wallahi ban ha'inci shi a ɓoye ba ya sani ya ƙara tabbatarwa lokacin da ya amince min ina gidansa ina cikin iyalinsa to ya tabbatar da cewa ban ha'ince shi ba dalilin da ya sa na ce aje a tambayi wannan matan kenan sun ba da shaida a kaina ita uwar gida ita uwar ɗaki yake shago ita uwar ɗaki na matar sarki ita ma ta ƙara ba da shaida a kaina shine zalika li alama domin sarkin ya sani anni lam akun bil ghaib wallahi ban ha'inci sarki a koyi ba duk zaman da ni a gidansa wallahi ban ha'ince shi ba an gane ko wa anna allaha la yahdi kaydal kha'ini kuma ku sani shi Allah ta'ala baya shiryar da kaidin masu ha'inci duk masu ha'inci su zauna su kulla nan su kuya nan su kulla to Allah ya ce wallahi ba za su nasara ba tun duk inda masu kulle-kullen munafurci suke da ta da fitina da husuma to Allah ya ce a musu albishir kaidinsu ba inda zai ci daga ya tahi zai kare shi ne an Allah la ya hadi kaidar ha'inai duk wa'ansu ha'inai waɗanda ba sa son zaman lafiya ba sa son haɗin kai to Allah ya ce a musu albishir duk kulle-kullensu ba inda zai ci za su kulla za su kulla Allah zai ware shi za su kulla za su kulla Allah zai baji za su yi buri za su yi buri Allah ba zai cika shi ba wanda kuma duk amince wannan ayar ba wai magana Yusuf da wannan matar ake ba kawai duka abin iya cikin mu gaba daya annallaha la yahdi kaydal qa'ili Allah ta'ala baya shirye da mutane wanda yake da haici Allah ta'ala ya taimake mun zo bakin izu ko a karatun mu na gida ya wannan shine izun wa ma ubari'u nafsi Allah ta'ala ya taimake mu za mu tsaya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya ba mu nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kan mahaifanmu ya sanya da mu da su aljanna ce makomar mu Allah ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ya dora mu a tafarki madaidaici ya Allah marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma Allah ka dada mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa ya zama sanadiyar tsiran mu a gaban ka a gobe alkiyama Allah ka sa ya zama to sanadiyar gyara kusakuran mu da gyara mu'amala mu a wannan rayuwa Allah ta'ala muna roƙonka ka cika mana burin mu na alkhairi muna ƙara addu'a ga masu neman addu'o'i a gare mu akwai wani bawan Allah ɗalibin wannan majalisi ya aiko mahaifiyarsa ba ta da lafiya tana emergency a asibiti yanzu haka tana neman addu'a Allah ya bata lafiya to muna addu'an Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya bata lafiya dukkan marasa lafiyar wanda suke gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara addu'o'i ga wanda suke neman addu'o'in mu na al'amuran rayuwa daban-daban daban dukkan muna tawassuli da wannan zama Allah biya kowa bukatar su ta alkhairi muna ƙara addu'a ga mai wannan gida Allah ta'ala ya taimake shi kan manufofin na alkhairi da abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma masa abin da zai na kuskure Allah ka hana aiwatarwa Allah ka nuna masa daidai ka bashi ikon binta Allah ka nuna masa kuskure ka bashi ikon kauce masa Allah ka taimake shi ka dafa masa mahaifiyarsa da take gida ba ta jin daɗi muna addu'an Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya tashi kafadunta muna ƙara addu'a ga ita iyalin gidan wanda ta riga mu gidan gaske hajiya yalo Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata kyawun ayyukanta da ta Allah ya karba mata abinda da kuskure a rayuwarta Allah ya yafi mata Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ramma shi ma da ta sa addu'ar iya ciyawa mu tashi addu'an Allah ya biya mai bukatun sana alkhairi Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu gama lafiya ni ma kuma ina neman addu'a na samu karuwa ta haihuwa da namiji a jiya na mai sunan mahaifina Salihu kuma za a ke ce masa murshid shine kinaya ta sa kenan ina fata sashi a addu'a Allah ya masa albarka Allah ya sa ya fi mu kokari Allah ya sa su tattaka mu wajen kokari su haye su fice Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da su Allah ya ba mu ikon kula da su gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar arama akwai ne yayi sa a to shikenan na riga malam masallaci yawa akwai dan uwa malam Umar shi ma an samu karuwa a gidansa an sawa yarinyar suna fatima haka ne haka ne zainab afwan zainab an sa mata suna zainab tsakaninmu da shi bai fi kwana uku ba haka saboda kamar adon Allah ya musu albarka Allah ya tada su bisa sunna duk wanda suka samu karuwa a cikinmu akwai malam yusuf shi ma kwanaki dan watanni baya kaɗai shi ma ya samu karuwa a gidansa da sauran wanda muka ji labari da ma wanda ba mu ji labari ba mana addu'an Allah ya raye su a sunna Allah ya tarbiyar ta mana da su wannan guguwa ta zamani da wannan abubuwa marasa daɗi Allah ya tsare mana su Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da su gaba ɗaya akwai dattawan da muke sasa addu'a irin Alhaji Bakari mai tarare Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa albarka akwai Alhaji Muhammad mai siminti ko Alhaji Muhammad dan Fulani shi ma muna mai addu'an Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka da sauran dattawan wannan unguwar wanda suka mutu Allah ya ji kansu wanda suke dare kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ba za mu kushe ba muna ƙara addu'a da 'yan kwamitin wannan masallaci irin su dokta wanda yake da azumin a asibitin hamdala dokta tijjani mana sashi addu'a irin su alhaji malam da kuma su jagororin masallaci limamai da ladanai da yan kwamiti da su malam musa alburawi yan kwamiti duka muna adon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya wa kowa albarka cikin rayuwarsa waɗanda suke zuwa jin wannan karatu daga nesa ko kusa Allah mai da kowa gida lafiya ladan da ake samu wajen karanta alkurani Allah ya sa da rabar mu a ciki Allah ya kamana da ce wajen samun lada da alkhairi Allah ya samu lafiya mu gama lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum